به ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا هو الذي أربعين شدة wanda kuma yake daidai da goma sha bakwai ga watan uku miladiya dubu biyu da ishirin da biyar domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin suratul isra'i alarma bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا
Allah tabaraka wa ta'ala yana ci gaba da kafa dokoki tun daga waka bara buka Allah ta buru illa iyahu wa bil walidaini ihsana Allah ya ce wala taj'al yadaka maglulan kar ka sa hannunka wato a daure ila ulkika zuwa wuyanka duk wanda ya sa hannunsa zuwa wuyansa ya daure shi kun ga ya nesa ya nesa hannunsa da aljihunsa kenan kinaya ce ta ruwa a ce wala ta ja'ala yadaka maglula kar ka sa hannunka ya zama maglulatan wato a kukumce ma'ana a kukumce a daure a hannu wuyanka ka nesanta hannunka da aljihunka yadda za ka ɗauko ka yi kyauta kinaya ce ta ruwa wanda ko a hausa sai a ce ai kana da yatsunka guda biyar ina ana magana a kan kyauta sai a ce ai wani menene eh dan dande ko a ce me kuturu za ka ga mutum da yatsun biyar sai a ce kai wani ka kuturu ne ba kai kuma sai yanzu da yatsun guda biyar nan biyar nan biyar amma sai a ce kuturu to alkunya ce ta rowa ko a ce dan dambe dama dan dambe ai ba hannun sa bude shi ba ko hannun sa ba bude shi ba don kulewa yake bayan ya don kulan ma ya daure yan nan ya dauki za a ji to alkunya ce kar mutum ya yadda a dinga masa alkunya da rowa ba kyau in ana lissafin marwata a sa ka a wannan ba kyau Allah ya hana da haka yake wala ta ja'al yadaka maglulatan ila wankika kar ka sa hannunka a kokonki a daure zuwa wuyanka idan ka yi haka wato ka yi abin da Allah ya hana ka ki ciyarwa kenan sai Allah kuma yake wala ta basutuha kullal basti kuma kar ka shimfida hannunka dukkan shimfidawa ma'ana duk abin da ya zo hannunka sai ka rabar gaba ɗaya ya tsare ka koma kai ta gumi kuma kai da kake bayarwa ka dawo kuma kana neman a baka idan kai haka sai ce me fata ƙa'u da maluman wato sai ka waye gari maluman ka zama abin zargi yawwa sai ka zama abin zargi kuma ba a son ka zama roci ba a son kuma ka zama wato mara taltali duk abin da ya zo hannunka sai ka watsar da shi hankalinka ya kwanta za akwai wanda yana zaune zaman sa lafiya shine ba kuɗi a aljihu amma yana samun kuɗi sai ya rikice gaba ɗaya in ba ya da kaɗan da kuɗin nan gaba ɗaya ba hankalinsa ba ya kwanciya a mutane akwai haka shi bai san me ake kira tantali ba ba ya tunanin akwai hidiman yau da gobe da jibi suna zuwa kawai sai ya karar da su ko dai ya sayi banza ya sayi hoki ko kuma dai ba ya kyautar din gaba ɗaya shi kuma ya zauna yana jiran a bashi to Allah ya ce to sai fata ƙau da maluma sai ka zamo abin zargi mahura wato wanda yake bashi da komai kuma ci gaba إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا basira Allah ce inna rabbaka lallai Allah ubangijinka ya basu rizqa yana shimfida arziki ya yalwata arziki gawa liman ya sha'u ga wanda ya ga dama ya yalwata masa sai da Allah ya ɗebo ɗansu mutane a cikin anguwa ko a cikin gari Allah ya yalwata masa arziki sai ga suna manta ma suna mantawa ma da waɗansu dukiyoyin nasu to aikin Allah ne wa yaqdir kuma Allah yana kuntata arzikin ga waɗansu ya zama abin da za su ci kullun da kyar suke samu wannan dukkan aiki ne duk aiki ne na Allah innahu kana bi ibadihi khabiran basira innahu kana lalle Allah ya kasance khabiran masani ne basira ko mai gani bi ibadihi game da bayinsa ya san halin da bayi suke ciki gaba da ci gaba ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا daga cikin dokoki da Allah tabaraka wa ta'ala yake karantawa ko yake sawa a cikin waɗannan ayoyi dokokin da Allah yake kafawa wala taqtulu auladakum kar ku dinga kashe ƴaƴan wannan wata muguwar ɗabi'a ne tabza mutanen jahiliya suna kashe ƴaƴa mata da ƴaƴa maza da rai su kashe ƴaƴa maza don tsoron talauci kar nauyi musu yawa su kashe ‘ya'ya mata tun suna ƙanana kar su jawo su abin kunya. Allah ya ce, To, kar ku dinga kashe ‘ya'yayenku, kashiyata imlaƙin don tsoron talauci, na nunar zuƙuhun wa iyaku, mu ne muke azurta su da ku, ku duba ku gani. Allah ya ce, mu muke azurta su, sannan kuma wa iyaku da ku. Kenan a nan ashe wani lokacin mutum yana cin arzikin ‘ya'yan neman. an fahimta wani lokacin kana marcin arzikin 'ya'yan naka ne wani abin da za ka samu albarkacin 'ya'yan naka ne za ka samu kai ba ka da rabo a rana amma rabon 'ya'yan ne sai biyu ta hannunka a samu a yake fane da saboda haka wannan mummunar ɗabi'a ce mutum idan da tunani wai shi nauyin iyali ya ce shi gwamma ya kamfata su ko ya kashe su to wannan ɗabi'a ce ta mutanen jahiliya saboda haka musulmin kirki ba zai yi wannan ba ko musulmin kirki ba zai dinga tunanin cewa wai ƴaƴa suna ja maka talauci ba tun daga shi Allah ya ce nahnu narzuquhum wa iyyakum su aka fara gabatarwa a nan ba sannan ku wani wajen kuma Allah ya ce nahnu narzuquhum wa iyyakum ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم Allah ya ce wala taqtulu auladakum min imlaq kar ku kashe yayan ku don tsoron talauci na ga narzuqukum wa iyyahum mu muke azurta ku da kuma su kun ga can sai aka gabatar da yaya nan kuma aka gabatar nan sai aka gabatar da iyayen a can kenan ko aka gabatar da iyayen nan kuma sai aka gabatar da wa aka gabatar da yayan saboda haka wayan mutum baya fishe shi eh za ka tarar da wani ya taso cikin talauci ba sai an jawo aya ko hadisi ba waƙi yana nuna haka da yawa za ga mutum ya taso cikin talauci amma a waye gari ƴaƴan da ya haifa wani ne zai taso ya zama wani abu wannan gidan ƙasan a rushe shi a buga kwano a cire ciyawan a ji a gonata ba a ganin haka mutum zai iya haifar ya mace ta auri wani Allah ya azurta su sai ga ƴaƴan nan ƙila ita ce ma za ta biya masa kuɗin aikin hajji duk wata a kawo bunan masara da bunan shinkafa da wake shi yana zaune kawai ya zama ɗan gata abin girmamawa to saboda haka ƴaƴan da kake da su baka sani ba ƙila a cikin waɗannan ƴaƴan to wani ne zai zai ɗauki nauyinka da nauyin iyalan gaba ɗaya saboda haka Allah ya baka ya'ya ka yi iya kokari ka adalci tsakanin su kar ka ware waɗansu ka nuna kaman wato su ne za su taimake ka in ta ɗauro wanda ka kyakkyaran ko wanda kake ganin ba zai taimake ka ba shi zai zo ya rike ka kai da sauran yayan duka aiki ne na Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce inna qatalahum lalle kashe yayan nan kana khidan kabira ya kasance laifi ne babba kun gani Allah da kansa yake laifi ne babba bai ce laifi bane ko sai ce laifi ne kuma babban laifi ci gaba ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا wala taqribu zina Allah ce kar ku kusanci zina ku lura anan ba cewa Allah ya kar ku yi zina ba akwai bambanci da cewa kar ku yi da kuma kar ku kusanta wanne yafi ƙarfi kada ku kusanta shi yafi ƙarfi shi yafi ƙarfi da a ce kar ka yi da a ce kar ma ka kusanta to Allah ya ce wala taqrabu zina kar ku kusanci zina wato an kai matuƙa kenan wajen hali Allah ce innahu kana zina ya kasance fahishatan alfasha ne wa sa'a sabila kuma muguwar hanya ce duk hanyar da mutum zai bi zina Allah ya ce masa Allah ya kira wannan hanyar muguwar hanya domin ta hanyar zina za a haifar da musibu iri iri a bayan ƙasa na'am
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في قتله Mm. to ga wata dokar kuma Allah ce wala taqtulun nafsan lati harrama Allah illa bil haqqi kar ku kashe rai da Allah ya haramta a kashe illa bil haqqi sai da haqqi me ya haƙƙin malamai suka ce sai wannan ran ta yi kisa to sai a kashe ta idan rai ta yi kisa aka kashe ta to an kashe ta da haƙƙi an gane ko idan kuma rai ta aikata wani aiki na albasha kamar zina mutum ya taɓa yin aure zina aka kashe shi to shi ma an kashe shi da haƙƙi ko mutum ya yi luwaɗi aka kashe shi to shi ma an kashe shi da haƙƙi kun ga saboda munin luwaɗi idan mutum ya yi zina bai taɓa aure ba me ya hukuncinsa eh a kashe shi bulala nawa bulala ɗari kuma a daure shi shekara nawa shekara guda to amma kun ga luwaɗi kuma ko mutum bai taɓa yin aure ba ko mutum bai taɓa yin aure ba yi luwaɗi to za a kashe shi a sunna kenan uqtulul fa'ila wal maf'ula bi Allah ce ku kashe wanda yayi da wanda aka yi da shi a musulunci idan muka duba maganganun malaman fiqh idan mutum yayi zina ko da dabba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kashe shi kuma a kashe dabba aka kawo mutum yana zina yana luwaɗi da akuya to hukuncinsa a kashe shi ita ma akuyan a kashe ta saboda girman abin ko aka kawo mutum yana zina yana liwaɗi da saniya to a kashe shi ita ma saniya a kashe ta ba ce a yanka a je a yi balangunta ba ko a je a yi miya da ita a ta zama guba ita kanta ta zama guba ko zina mutum yake yi to da wahala ya yi tsawon rayuwa saboda ne saboda ana zuba masa wani abu a jikinsa wanda yana sauka ba a mahallinsa ba in ya kamu da cuta sai abin da Allah ya so kuma to Allah ya kafa wa'annan dokoki ya ce a guje su gaba ɗaya sai Allah ya ce ne wa man qutila mazluma wanda aka kashe shi ta hanyar zalunci ba gaira ba dalili aka kama shi aka kashe shi wani yazo ya kashe shi haka kawai to Allah ce faqad ja'alna li waliyhi sultana haƙiƙa mun ba da dama mun ba da iko liwalihi ga waliyinsa ma'ana ga magadansa an ba da dama ga magadansa ko su nemi haddi na a kashe musu wannan wanda ya kashe dan uwansu ba su za su ɗauko sanduna da takuba su je su faɗa wa mutum da tsara ba ba a yadda ka ɗauki doka a hannunka ba hukuma ce za ta kashe saboda haka wanda aka kashe mishi wanda aka kashe shi ta hanyar zalunci Allah ya ce faqad ja'alna liwalihi sultana hakika mun ba da dama mun ba da iko na neman kisasi su ma su ɗan uwan wannan mamaci su nemi a kashe wannan ko kuma idan sun yafe kisan a karbi me a karbi diya diyan nawa ne yau na kalandar nan nawa ne miliyan nawa na kusa ku duba mana yana na rubuce miliyan nawa ne yana nan ku dubo a karanta don don mutum ya ji wallahi idan kaji idan kaji miliyoyin ko to ba za ka je ka kawo mutum ko kuma wai zafi rai ya je kau ka ɗauki wuka ka daɓa wa mutum wani ma idan suna faɗa da wani ya fusata sai akwai shi yana nan wani ma sai ya kan wani fada mashin fa in taka ka in kashe banza ba ga suke cewa ba wallahi wani ni na taba ganin wani wanda ya bi wani da mota yana bin shi Allah ya taimake shi tsallaka wani waje ya ce in taka ka in kar banza sai bai kar banza ba duk wanda ya bi wani mutum da wani abin da aka san yana kisa ga al'ada ka kashe shi ba da bire da dan dubu ɗaya da ɗari biyar ka bige shi ya ya mutu ba wannan an san baya kisa wani ba idan ka tika masa wannan biredin ya ɗauka sai zai bare shi ne biyan rai miliyan nawa ta jama'a kun yi yana canjawa yana canjawa ba da su yana canjawa yanayin yadda dinari yake hawa ke sauka to kun ji magaddara mu ce miliyan ɗari shida ya wannan daga fadar sarkin musulmi alfarma sarkin musulmi ne shi ne sahihin duk sati suna faɗa suna bayyana to kun ji zuciya ta ɗebe ka ka kashe wani wani ko faɗa suke yi kawai idansa in ya rufe neman makashi yake yi idan ya ɗauki takobi ko adda ko ya ruga wajen mai sai da lemo ya ɗauko wuka in ya ɗauko wukan nan kuma ciki yake nema ko ƙirji ko almakashi to idan ka je ka kashe mutum da wani abu wanda an san al'ada yana kisa to wannan kisan ba ma shuhu amdin bane a kisa ne na ganganci kawai idan magadan waɗannan mamaci suka ce su ba sa son diya kawai isa ce suke so to dole kai ma a je a kashe ka shi kenan an yi ɗaya da ɗaya idan kuma su magada suka yi ittifaki suka yi shawara sakamakon roƙo da dangin wanda ya kisa suka je suke ta yi suna ta roƙo suna ta roƙo haka ake yi a saudiya idan aka samu wannan sai ga dangin mamata dangin wanda aka kashe sun naɗa kwamiti a ta zuwa gidan dangin wanda ya kisa ana roƙon alfarma su yadda su yi haƙuri su yace kisasi a biya biya akwai wani bawan Allah ma wanda shekaru da dama wanda ina ganin ko ana masa mutumin kirki ne kuskure yasa ya kashe wani wanda duk danginsa sun je sun yi roƙo a wajen yan uwan magadan wanda aka kashe akan cewa ko nawa ne ko ya ci abin da ake aka nadiyin su a fada za su biya a hakuri a bari a yi hakuri a bari suka yi hadda ina ganin tawagar sarkin makama da kansu suka je suka yi wannan roƙo saboda ana tsammanin kuskure yi wannan ba halinsa ba ne dangin nan suka ce ina isasi kawai sun san balarabe ba ya ɗaukan abin nan wani suka ce sun san abin kunya ne a ce an musu irin wannan wulaƙanci a zo a ba su kuɗi to yanzu misali in anan ne wani kisa to wannan ma duk miliyan ɗari shida za ta samu a dangin nashi eh sai dai in family din su dan wata ne ko ko su aminu dogo ko amma yanzu misali to duk da akwai masu kuɗi a ɓoye ina masallacin nan ma akwai wanda ya dama wanda ya sha ba a gane amma ko akwai kuɗin fa Allah ya cewa za su yi ba abin da ya shafe mu muka tura shi kashe shi wani ma zai kashe waya ne ta wajen ibada ya kwanta sai an kashe shi ya dawo Allah ya sa mu dace to kun ji eh waɗansu ko sai kun ji wani talauci ma yanzu ya sa waɗansu na sai da bangarorin jikinsu to su sayar da yatsa a je a yi su sarfe su a sha ko ko tsafi a mene wa'adi za a bawa a ba a kafan shi ne ba kafan nawa to wato tsafi ne kenan kun ji wani masanin yadda ake abubuwa ba fa yana yi ba ne yawa don na gwamnati suna kokarin su lego shaga shi yana ya samu labarai ne yadda ake yi wato ka Allah akbar wani wato saboda san duniya bangaren jikinsa ma ke sayarwa kun ji wani zai je ne a yi ciniki a ba shi kuɗin sai a ba a yatsan wa'adi ko wani bangare na na jikin sabadi lokacin na yi to dodo zai cinye shi zai cinye gaban kenan ko to kaga wannan ai duk abin da ya samu tunda ta hanyar tsafi ne to yana cikin fishin Allah waɗansu saboda talauci ta Allah karba mu da talauci da rashin imani da kaddara talauci idan ya haɗu da rashin imani da kaddara bala'i ne ibn kafir me kai cewa yaron su yi ga bayani ibn kufir yana yi ya ce ana samu wani su san shi da sunan makwashi ta ake tsallage ibn kufir kenan almadani wato yana cewa waɗansu iyayen ɗansu zai je yi ta'addanci ya yi kisa saboda gata ta banza sai su je su ɗauki lauya ko lauyoyi ma ku waɗanda aka yi muku kisan ba ku da ƙarfin da za ku ɗauki lauya su sai su je su ɗauki lauyoyi masu ƙarfi sai a murgune shari'a wani ma ya taɓa bani labari in saha idan labarin ya inganta yake waɗansu irin yayan masu kudin nan idan suka je suka yi rashin hankali suka kashe wani sai su yi maza su je asibiti a yanko masa takarda na sakatiri ya je a yanko masa takarda na mahaukata cewa dama kansa yana abin nan yana da motsuwa a kan shi su duk tunanin su wai a kubutar da ɗansu a nan duniya kun ga wannan rashin dabara ne to saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ce faƙar ja'alna li wali ne sultanan hakika mun baiwa waliyan wanda aka kashe magadansa mun ba su dama mun ba su iko a wajen neman kisaki ko diya sai Allah ce fala yusraf fil qatl to amma kar a ketare iyaka ko fala yusrif fil qatl kar a ketare iyaka a wajen kisa me ya ketare iyaka a wajen kisa an kashe muku mutum ɗaya ko kuma da kuka je kuka ɗauki doka a hannu sai kuka samu wata kwana kuka ce sai kun kashe mutum uku a yana gida kuma an ƙetare iyaka a wajen haddi kenan to wannan kuma zalunci ne an kashe muku ɗaya to ɗaya ne za a kashe an kashe biyu biyu za a kashe amma ba dalilin da an kashe ɗaya ku je ku kashe musu biyu hukuma ma ba za ta yarda da wannan ba sai dai in kun yi abin da ya wuce ka'ida kuma kuka ɗauki doka a hannu ɗaukar doka a hannu kuma babu kyau da sai Allah ya ce innahu kana mansura lallai shi wannan wali da aka kashe masa dan uwa kana ya kasance mansura abin a taimaka masa ne an gane abin a taimaka masa ne ya halatta idan ma ba shi da halin da idan wancan wanda ya kisan ‘yan uwansa sun ɗauki lauyoyi shi magaji ba shi da kudin da zai ɗauki lauya to ya halatta a taimaka masa shi ma a ɗauki lauya don a kwato masa haƙƙinsa shi yasa aikin lauya ma mariga shi abubakar mahmud rumi ya yi magana a kan halascin aikin lauya da haramcinsa idan muka duba surfin nisa'i ina ganin kamar gargashin ko aya ta hudu ne ko nawa ne a wannan mai fassarin ya sauke su lamba a ƙasa ya dogon bayani ya ce aikin lauya in dai zai kare gaskiya ya halatta kuna ji ko lauyoyi in gaskiya za ku kare ya halatta amma idan ba za ku kare gaskiya ba haramun saboda haka duk wanda za ka kare masa shari'a ka ce ya gaya maka gaskiya idan ya gaya maka gaskiya ya tabbata shi ke da gaskiyan to lalle ka taimake shi babu laifi ka karɓi kuɗi ku yi ciniki kai iya ƙoƙari wajen taimaka masa amma wani lokacin lauya zai ce gaya min gaskiyan al'amari in ma kai ne ba ka da gaskiya ka gaya min akwai sakin layi to kuma aka sakin layi ya ce wuta ko galibi ya da sakin layi kuke aiki duk wani tsiya da kake yi wallahi a sakin layi na aiki ta yake na ce ce gaya min gaskiya ce to tsakani da Allah wannan gona da kake gani wanda muke kiyas a kanta nake makotaka da shi asali gonansa ne na yi na yi ne ya sayar min na haɗa da nawa yake ya ce ko nawa zan saya ba zai sayar min ba shi yasa nake ganin kawai gwamma a yi ne gaba ɗaya kawai ma ka sha kotu na karɓe ta kawai na yi isi ifari da isi ifari ba zai fishe ka ba nan ko kafa miliyan nawa ka yi ta abin da yake ake faruwa kenan ko kuma wani mai kuɗi kana da wani filinka mai kyau kusa da shi yana son ka sayar masa da filin ka haƙi ka sayar masa da filin yayi yayi yayi shi kenan kawai sai ya sa wani ce kai ka je kai ƙara ka ce filinka ne ko miliyan nawa ne za ka shi in filin ya dawo hannunka to ni kuma zan saya sai in baka ribanka sai siya ba ka riban ka ana yin haka to lauyoyi su ji tsoron Allah idan kes ba gaskiya a ciki to su cire hannunsu yana faruwa idan kes ba gaskiya wallahi idan ka ci kudi ka ci ta balbal wannan gaskiya kenan kana cin kudi ka ci ta balbal ka yi haƙuri da cases masu gaskiya azurtawa a wajen Allah yake za ga wani insuloyin suna da kuɗi kuma gaskiya suke ƙarewa ba sa shiga kes ɗin ƙarya amma waɗansu Allah sauƙi kai ba ma waɗansu ba waɗansu alƙala an taɓa yin wani alƙali a wani gari ba a faɗin sunan gari wannan alƙali idan ka kai masa kes ka shigar da ƙara ka yi bayanin wanda ake ƙara ya gane zai samu wani abu a wajen wancan wanda aka yi ƙarar nashi kuma wancan ne ba shi da gaskiya ƙila an yi shigan farko to an ce ba za a yi kwana uku bile bile je gidan wancan mai laifin an fahimta shi da kansa zai je ya sallama ya sami mai laifin ce to kai zauna mu gyaro ta kun ji a gyaro ta ko a ɓato ta in aka gama ciniki shi kenan da an biya shi wa kotu to ya san yadda zai yi yana da lauyoyin da zai dan gyara su ya feta su shi kenan a dan shiga sakin layi a dan yi abin da aka yi shi kenan an tashi mai haƙƙi sai dai Allah ya isa kuma wallahi a ranar lahira da Allah zai kwato masa haƙƙin wallahi sai Allah ya karɓo masa haƙƙin ko ana so ko ba a so ko an shirya ko ba a shirya ba sai Allah ya kwato masa haƙƙin shi wannan mai laifin da kansa zai ɗauko kayan diki riki a filin kiyama yana neman wannan ya ba shi kun ga an shiga tashi hankali mun samu gaba sai aya ta nawa ne wala ku buga tambayoyin eh za mu ƙara wannan tsofi na ko na mata ne na maza ne ba na maza to duka na mata ne matan nan fa ina ganin fa suna waɗansu addu'o'i ne ba to aya ta nawa ne ni na ma rasa inda zan dinga yi da tambayoyin na maza da mata amma aka haɗa sai ga na matan su na mazan sun sallube ina ne wala ta innahu kana mansura lallai shi wanda aka kashe masa dan uwa kana mansura ya zama abin a taimaka masa ne an fahimta sai Allah ya ce wala ta qarbu malil yatim
إلا بالتي التي هي أحسن حتى يبلغ أشده Mm.
وأوفوا بالعهد Mm.
إن العهد كان مسؤولا Allah ya ce wala taqrabu mal yatimi kar ku kusanci dukiyar marayu da ci da zalunci illa billati hi ahsan sai da kusanta mafi kyau za ku dinga juya marayun kenan suna ƙanana har su girma to Allah ya yarda a kusanci dukiyar marayu amma da me da hanya mafi kyau yadda za a dinga juya musu kuɗin kai wanda aka baka dukiyar marayu kake juya musu idan kana da wadata to abin da aka fi so kar ka dinga cin komai a nasu ka dinga juya musu ka nemi lada a wajen Allah ta girma su samu ga dukiyansu ba a cinye ba idan kuma kai ma baka da shi baka da kuɗin amma kana da ƙwarewa experience kenan na yadda za ka juya kuɗin to sai da mana kai baka da shi to ya halatta kana juya kuɗin kana ɗiban gwargwadon wahalanka kana ci kai ma kai da iyalanka amma kar ka zarge Allah ya yarda da haka an fahimta to Allah ce kar a kusanci dukiyar maraya illa billati hi ahsan sai da kusanta mafi kyau hatta yabluga shiddahu har sai ya kai matukar karfin sa ya balaga sai a kira maraya a kira waɗansu shaidu a yi rubutu a ce to na danka wannan maraya haƙƙinsa shikenan kai kuma ka samu lada a wajen Allah Allah ya ce wa au- wa auqu bil ahdi ku cika alƙawarin da kuke tsakaninku da Allah ku cika alƙawarin da kuke tsakaninku da mutane innal ahda kana mas'ula lalle alƙawari ya kasance abin tambaya ne. duk alƙawarin da kai idan ka cika ka kubuta amma idan baka cika ba to Allah zai tambaye ka ranar tashi alƙiyama wala taqafu ko auful kaila ne وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا da sauran lokaci قاتلوا الدقيق Goma. to haka ne ذلك خير وأحسن تأويلا wa auful kaila ku cika ma'auni idza kiltum idan za ku yi au ku cika wa mutane ma'auni ina yan kasuwa yan wane ne ake ce musu yan wazai sun shiga uku kuma su tuba ba wallahi duk dan wazai duk da waɗansu za su ce ne kuma wazai kuma da tarifin wazai din nan wazai din shine ne ne shine a sayi babban buhu ko mutum ya sayi masara manyan buhu goma shi kenan sai je siyo ƙananan buhuna guda goma sha biyu sai ya juya wannan manyan buhu sai ya tashi wannan ƙananan buhuna goma sha biyu shi ne wanda ya ɗan ko? wato ma'anarsa tana da hadi wannan kaɗan da tun ji a wata riwaya ma a wata riwaya haka ce ana dafa ana dafa buhun ne ko sai a kawo babban buhu sai a dafa shi a sa masa ruwan zafi sai ya motsi idan mutum ya zo sai ga a wannan jumbo ne ko ne eh sai a ce wannan ai babban buhu ne mutum sai ya saya a matsayin babban buhu amma an dafa su sun motsi tunda sun motsi za su iya rage kamar motsi biyar biyar shi kenan sai a mayar da ɗinki yan wazai kenan yan wazai ku tuba Mm. Allah ya ce wa awful khayla ku cika ma'auni idan kiltum idan ku idan za ku yi awu wazina bil qistasil mustaqim ku yi awu da sikeli wanda yake madaidaici shi ne wazina ku yi awu da sikeli bil qistasil mustaqim da ma'auni wanda yake ne madaidaici saboda haka kar a zo a lalata sikeli wajen awu wajen sai da nama ko ba su gidajen mai a je a taba wani waje idan ka zo kawai fu an hura maka iska sai ga mitan kawai war in ka ba da naira dubu biyu irin mu almajirai tana ba da dubu biyu ka ce a tsarara ba kamar dubu biyu kafin ka wai ga ka dace a cike a ce an gama waɗansu gidajen man ba duka ba to su ma duk sun shiga cikin wannan ana magana da su Allah yake wazinu bil istafil mustaqi ku yi awo da sikeli wanda yake madaidaici saboda haka wani lokacin ba asalin masu gidan man bane suke da wannan hali a yaran aikin gidan man waɗansu gidajen man fa ba duka ba amma ma'aikatan gidan mai waɗanda suke zuwa suke jin wa'azi ai ba za su yi haka ba to amma dan sun san yadda za su yi ko su ɗaure mitar ko su kwance ta zirr kawai ka ba da dubu biyu a zuwa maka man dubu ɗaya da ɗari biyu a haka haka suke samu to wannan shi ma zalunci ne Allah ce zalika khairun wa ahsanu ta'wila wato yin awo da ma'auni cika ma'auni da awo da sikeli wanda yake madaidaici wal Allah ce zalika khairun wannan shine alkhair mafi alkhairi wa ahsanu ta'wila shine mafi tabbata ga kyawawan makoma shine ahsanu ta'wila shine mafi tabbata ga kyakkyawan makoma wanda yake son kyakkyawan makoma to ya kama wannan hanya idan ka shiga kasuwa wani lokaci ranar kasuwa sai ka tarar da mai irin wannan sana'ar tawo yana da modoji mudu sun kai kala biyar idan wani ya zo da nashi yana son zai sayar musu sai su ɗauko babban mudun ko? eh babban mudun sai su gwada da babban mudu idan abin nashi ya kai mudu goma sai mudu goma sha biyu sai ya gare a mudu goma idan kuma wani ya zo zai saya suna da wani mudu yana nan ko an yanke shi an jona shi ko an bubbugo shi ta ƙasa ya taso idan ka je ka auno mudu goma sai ka je ka same shi mudu tara da rabi ko mudu tara shi ne Allah ya ce wai za kalu ma wazalo yasiri a yi ɗauko daga farko wai lulil muɗafi dina
الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يغفرون ألا يظن أولئك أنهم مدعوون ليوم عظيم
kun ji Allah ya ce wairun lil muqaffifi azaba ta tabbata ga waɗansu masu tauye mudu azaba ta tabbata lil muqaffifi ga masu tauye ma'auni ko mudun ne ko sikelin ne ko gwajin fili ne da ake sayarwa su tauye to Allah ya ce azaba ta tabbata a gare su a nan kamar na san musan sufofinsu sai Allah ya ce allazina idza ta'u ala an-nasi yasawqu su ne waɗanda idan za su yi awu a wajen mutane ya sauko na sai su nemi a cika musu bayan sun sa mudu ma sai sun taro da hannu kun gane ko wa idza qaluhum aw zanuhum yukhsiruna idan za su allazina idza qalu ala nasi yasauku wa idza qaluhum aw zanuhum yukhsiruna idan kuma za su aunar da aunar wa mutane ko za su gwada mutane a sikeli yau siru da sai su tauye sikeli Allah ya ce ala ya zunnu ulaika annahum mabusu masu irin wannan halin masu irin wannan halin wannan dabi'a wato ba su zaton za a tashe su ne su wato ba sa tsammanin ma za a tashe su ne yau azim wata rana mai girma wallahi za a tashe su kuma za su yi bayani Allah tsare mu to a ci gaba sai ya ce me zalika khairun wato cika wannan ma'auni da sikelin shine alkhairi gare su wa ahsanu tawila kuma shine mafi tabbata ga kyakkyawan makoma shine tawili din wala taqfu ma laysa laka bihi ilm
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا Allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun karka danga bibiyan abin da baka da ilimi abin da baka ji ba baka gani baka ce ka ji ka gani malaman tafsiri suka ce la taqul ra'aytu wa lam tara karka yadda ka ce na gani alhalin baka gani ba wa sami'tu wa lam tasma' karka ce na ji alhali baka ji ba wa alimtu wa lam ta'lam karka ce na sani alhalin baka sani ba Allah ce inna sam'a wal basara ne fanne koko jiya ma fa aka tayi injin ne to kai media a shiga ba haka to bari mu karasa a haka Allah tabaraka wa ta'ala ce inna sam'a lallai ji wal basara da gani wal fu'ada da abin da zuciya take sakawa kullu ulaika waɗannan abubuwan dukkan su kana anhu mas'ula sun kasance abin tambaya ne ga mutum za a tambaye mutum a game da waɗannan wala tamshi fil ardi maraha ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها wala tamshi fil ardi marahan kar kai tafiya a bayan ƙasa kana mai alfahari kana ji da kai innaka lan takhriqal arda ka sani kai ba za ka iya bulma ƙasa ba saboda nauyinka walan tablugal jibala tula ba za ka kai dutse tsawo ba saboda tsawonka to ka bi sannu sannu sai Allah ya ce kullu zalika dukan waɗannan abubuwa da aka ambata kana sayyi'uhu inda rabbika makruha muninsu ya kasance a wajen Ubangijinka makaruhan abinci ne, abubuwa nawa aka ƙirgo. Eh? Abubuwa ne guda ishirin, Allah ya ƙirgo. To Allah tabaraka wa ta'ala sai yake to waɗannan abubuwa gaba ɗaya, kullu zalika dukkan waɗannan abubuwa kana sayi uhu muninsu ya kasance inda rubika a wajen Ubangijinka makaruhan abinci ne. to kar mutum ya ɗauka cewa waɗannan abubuwa duk abin da mutum ya aikata ya aikata makaruhi makaruhi a wajen malaman fiƙihu me ya tarihinsa makaruhi a yaren alƙur'ani a nan me ya ma'anarsa shi ne zai zama matashiyanmu insha Allah dan mutane kar mutum ya ci a to yanzu zan- saboda Allah shi san kai makaruhi ne idan ka ɗauki makaruhi na yaran malaman fiqihu ka dora shi a nan to baka yi daidai ba ko su ma sai a ce makaruhi ne to dan haka insha Allah shine zai zama tashiya a karatun na gobe Eh, za mu tashi kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makaruha sai mu ji ta'rifin makaruhi a wajen malaman fiqihu idan alqur'ani anan alqur'ani makaruhi da da yake nufi anan yana nufin abu ne wato wanda yake haramu wanda wani yana kaiwa ma a kashe ka wani yana kai a maka bulala ɗari kunji da saboda haka nan za mu tashi insha Allah abinda muka karanta daidai Allah ka ba mu ladan sauraro abinda muka kuskure Allah ka yi mana kowa da bukatun sana na kai Allah ka biya mana har yanzu mutanen sabon layi ta can ne har yanzu muna sanar da mutanen sabon layi can akwai tafsiri da ake gabatarwa bayan sallar kubari wanda ba da ku yi ke gabatarwa muna fata a yi kokari a dinga halarta da sauran wuraren mu da ake gabatar da tafsirai bayan sallar su bayi a nan gari an sani don sani ana gabatarwa a ganyen oda a darin qur'an ana gabatarwa kuma a can sabon layi ah, malamin sabon ne na kuce ne bayan sallan su bayi a masallacin hayin gada da lala ya kokari musamman a goma karshen nan kara so jiki a dage sosai wajen halartar wuraren alkhairi wannan baka sani ba kila shekarar ramadan nan da ta ce kenan to a dage sosai wadan kun gani an fara da su ba ba a kai ko ina ba Allah ta alqur'ani ce san ba dai tambayan sai gobe ko سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك